الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha shida ga watan safar ya naga wannan takardar ok ashirin da uku ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba mun tsaya wato darasi na darasi na hamsin da biyar za mu tashi darasi na hamsin da shida shafi na ɗari da sha ɗaya muna cikin babu jawazin jama'ati bin nafila wasalati ala hasiri wa khumra a cikin kitabul masajid wa mawadi'an sala hadisi na ɗari uku da tamanin da shida za mu tashi yau darasi na hamsin da shida hadisi na 386 kamar yadda muka faɗa malai ce babu jawazin jama'a din nafila ce babu da yake nuna cewa ya halatta a yi jam'i a wasu salloli na nafila malai ya ce wasu salloli na nafila ne saboda ka kawar sallar raka a dalfajiri ai ba a mata ba a mata jari kuma ba ka taɓa ji an ce an wasu raka a dalfajiri jam'i ba ya mata jari amma kamar tarawi da witiri a gadin nafurfuri ne kuma ana iya yin su jan ujiza ya ce halattun yin nafula wato a halattun yin jami'i a sallar nafula wasalati ala hafirin da yin sallah akan tabarma kasa akwai da suke ganin yin sallah akan tabarma musamman tabarma kaba makaruhi saboda Allah ya ce wajen Allah ya tsaya wajen Allah ya jahannama da kafirin hafira to wannan kalmar wai da zai zuwa hasiran ya ke ganin ba za ma yi sallah a kai inda shimfiɗa za a yi wayan jahannama da irin ta to ai kuma ba irin ta wani in dai suna kawai za a rika bi da yawa akwai abubuwan da ba za a amfani da su yawa wa kumratin da kuma da duma ya karamar da duma shine kumra to shine ma da yake wa saubin da tufafi wa gairiha da waninta min al-zahira din daga abubuwa tsarkaka da ka ta ya shiga saboda haka duk wayannan abubuwan da aka faɗa as-salatu 'ala al-hasib wa qumratin wa thawbin wa ghayriha min al-zahira biya halatta domin ka ga ayat Umar bin Abdul Aziz yana ganin makaruri ne kai sallah akan musamman irin su kafin din yi da aka kawo abu ne alfarma zai sa a ibo maka da zuwa gurin dora gojin zakai amma dai malamin suka ce ya halatta kamar da jima malam bukari ra'ayin da kenan cewa ya halatta kuma abin da yasa wasu ke gani makaruhi ne saboda kai ya shagalar da kai kawai wai karka shagala shine shine illa kar a shagala hadisi na 386 an maimuna ta radiyallahu anha an karbo daga maimuna Allah ya kara mata yadda dana tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi jira da hujja Allah tabbata gare shi ya kasance yusalli yana yin sallah wa ana ilahu ina daura da shi a sallan mace da namiji da ma ga yadda ake yi ta namiji zai yi gaba mace tana bayan sa ina daura da shi ilahu yadda inda zai dan juya haka zai iya gano wa ana haidun tace a lokacin kuma wato ina ba al'ada shi kadai yake sallah tana kusa da jikiyar wa rubbama asabani thawbuhu idza sajada sau da yawa tubabun na taba ne ya sujjada ba kana sai take wa kana yusalli ala al-khumra kuma yana yin sallah ne akan da duma wata ya gajeriyar da duma shine khumra to wannan hadisin da yake so ya koyar da mu na farko yana so ya nuna mana wato mustahabbanci na yin sallar nafila a gida ba a zo mutum ya gamsu sallolin da gaba ɗaya a masallaci yake na nafila ana so ka ware guri da zaka yi karka sallar nafila a gida kafin ka fito kaga a sunna annabi alaihi salatu wassalam ai sallar zakatul fajr ba a gida yake wutiri a gida yake yin zau da haka haka ake so ka ware wani guri ɗaya daga cikin fa'idodin yin sallah a gida shine za ka za a koyi abubuwa da yawa iyalinka da 'ya'yanka idan abubuwan akwai abubuwan da suke yin kurakurai a ciki za su ga sallah za su ga sallah ka tanan matarka za ta gane musamman lokacin da kake sabon auren nan yana da muhimmanci shi za a za ka ce ka fara gujewa da sallah ka yi sallah raka a biyu na angwanci saboda haka daga nan za ka fara gane cewa ya ma take sallah domin duk wanda kake zuwa ka zuwa neman aure ba ruwanta ba ruwanka da sallah ta ita ma ba ruwanta da saka amma da zara an zo ranar farko a fara gane cewa to Allah ba za a bauta ba shi za a buɗe da sallah da an yi wannan sallar raka a biyu ya ji Allah ta'ala daga nan za a fara gane cewa wannan ta iya sallah ba ko wata iya ba shi ma ta nan za ta fara gane ta iya sallah ko wata iya ba to shi ne matakin farko daga nan kuma sai salloli da za su biyo baya idan Allah ya ba da dama a raka tashi ana yin sallolin nafila tashi da dare a raka ko uku ne wutiri kawai shafa'i da wutiri a yi su da dare to nan za ka yi ta gyara wata kurakuran da ibada amma idan mutum baya bibiyar wannan to zai rawato ana ta ibada kawai a ciki ita bata iya sallah ba shi ma bai iya haka kuma ake gaba wanda kuma da an zo duk yadda kuka yi soyayya wallahi mun ja faɗa wannan da an zo an kwana biyu abin da zai fara kankaro ga shi ne ta ta gane ka fahimci wani abu a addinin in ba haka ba ba duk kuɗinka kawai ta nema alfarma ne saboda kai mai kuɗi ne wannan umarnin da kake bayarwa kake zare kana turo gashin baki saboda kudin ka take bin ka ba wai dan ka ci ba amma idan da bai cewa ka bi da addini kuma ka ne mata gyare gyara a wasu wurare to za ka za ta sallama ba domin tana tuno a rijalu qawamuna din nan da Allah ya faɗa kai ka'imi ne a gidan gidan ka bi da sanin abubuwan da addini mace tana da wasu abubuwa waɗanda idan mace shi za a ke faɗa cewa za ka iya auren wanda ta fika karatu ko da na zamani ne amma sai ka yi da gaske za ka fika sai ka yi da gaske amma idan ta fahimci ta fi ta iya komai ko da ne ilimin ka auro don Allah ya za ku zauna lafiya da wani abu ya ta su sai ka ta sam ka za ke za ka ta sallama kuma za ka zama wato kai take tambaya ma fatawa amma daga lokacin da ta gane ta kure ka ta fi kan abubuwa daban-daban to wani lokacin raini yana shigowa wani lokacin na sai a bisa kawai za a koya yake nan kuwa ya fi sauki akwai wani bawan Allah da na san yarinyar da ta yi karatu a hannun shi hafizi da shammi ana ramar sannan kuma ɗan boko ne su kake boko ta gaske amma sai aka yi matakin da lokacin da yake zuwa ji gurin ya je in wanda zai aura idan ta kai wani mataki a haɗa ba shi wata a ɗayan kyauta haka a can ba ko dai shi haka a hannunsa take hadda kuma ta ya fitar ya kure ta abu domin ba mata a tabbata to amma sai ya an samu bambanci ita ta yi sistai yawa shi kuma yana bangaren accountancy haka to sai mutum ne ne zamba sai wata rana bayan ya riga ya yi masar din sa irin mutanen ne masu biyayya ya yi masar a guri kaza zai kuma guri kaza kuma ya kuma yi haka yana da yana da naci saboda haka ran nan sabbogin da suka sa ana jarabawa akwai wani kwas irin wanda ake arowa daga gidan science ya haro shi duk kalkule shi kuma ga shi gobe za a jaraba na san shi da sabga saboda haka da ya zo ya zauna yana ta saura kwana biyu a jaraba yana sai yana sai matarsa ta kalla ita kuma tana da wani so a biyu ne kuma bangaren ta yau sai ta gaina ta yana ta tsaki ne sai ta ce wata abin wani ai wannan kaza kenan yace kaza ɗaya sai ta ɗauka kawai sai sai ta yi babun ka sai wannan ta yi masa rubutu yace wallahi malai yace kaga wannan abun komai na fita iya a duniya amma ba da kalkule shi yace amma wannan abun ka za a kwana biyu zai tsare da ga mun hanci saboda ta koya mun iya wannan kawai sai na ce to ya haka yace ai dabara ne yace kawai sai na aje tun da ina da kwana biyu yace wa ke gani sai na ce kawai ne daga layin gurabi sai da na aje ce ko tun gaba ɗayan sa yace da dara an zo ta kawo mun abinci kawai sai na na ya na rika ɗigo bulanki yace zai ɗauko guro bulan kawai sai tsora shi a sama sai in ta kai tana zaune tana kallo na sai yayi dai kowane in ya gama ya wurgar sai ta duba sai ta gaji dai an yayi ya kuma daukowa yana da ne sai ta ce abin wani dama ka iya yi ran nan ma gwada shi ne ba wani ya yake yake daga nan ya kansaro kansa wallahi to dani wannan dabi'ar ba Allah dabi'ar ba to shi da biyar da za ka yi kai kokari ina mamakin wanda zai zo yanzu kasuwanci ne ya hana shi ko aiki yake hana shi zuwa ya koyi addini kuma ko zuwa kake makaranta yanzu kawai magrib zuwa ya sha kalona za ga wato da wahala ta gure ka Allah domin masayin din da ake tattaunawa ba irin naka bane to sai ga sai ta sallama ba amma idan ya zanto baka da lokaci je na kallon ban da zuwa kasuwa kawai kasuwa da kallon shi za ga yin cikin gari iyayen masu cikin gari suka karka mana za ga dan kasuwa ne amma yana da lokacin daukar ko dai da zuwa ko da dare suna da shi amma mu mutanen mu sai ga ba shi da lokacin daukar wai aiki yayi yawa to zaka samu matsala ko Allah na'am akwai eh taswira ba shine ai tsarin yadda za ma ka zauna wannan tsari ai gida ga ada abin mutum ya aure sai an koya babbar da zoje ne sai ka koyi wajen da zoje ne za ka zo ka koyi ka koyi shi daga farko hakan ne to sai ka ga yaya ɗabi'ar gidan aure take ba da wahala gure ka da wahala to kaga anan mun koyi cewa wato um, za a koya wa iyali za ka koya musu za ka yi ibada a aikace da gani saboda haka yayin yin ka tanan za su koya sannan kuma ya nuna mana ya halatta a yi sallah akan tabarmai ke da duk abin da yake ba mai tsarki kawai ba kafet ba za a lissafo a ce kafet ba kaza ba a duk wani abu mai tsarki ya halatta a yi a kai sannan kuma ya halatta a ce sallah ka ba ta da alaka da mai al'ada don mai al'ada ta taba jikinka kana cikin sallah wata karya ba sallah ba a ga wannan wata kima aka kara fito da ita ta mata domin su mai ake kiran su yahudawa lam yu'atiluha wa lam yujami'uha dan bayan gari yake kai da wannan al'ada to yasa musulunci yake fito da wannan cewa sallah ma ana yi da tafi komai girma dan mace ta taba jikin muharraminta ko mijinta tana al'ada sallar ta zan tana arewa ke kaga sallah ta fi komai kiwa a gurin Allah to in ta zo gurin mai sallah ma bata karya ba sallah to wannan kuma yana nuna ka iya sallah kusa da mace shi ma hadisi ya nuna haka wadda take muharrama babi na gaba shine babu fadl salatil jama'a babin da yake magana akan falalar sallah a cikin jama'a wanci zari salati da kuma jiran sallah yanzu nan falala biyu muke ji rubi biyu ne muna jin karatu kuma muna jiran sallah ga karatu muna ji annabi yace gaba ɗaya mala'iku sun kewaye mu sune mana addu'a sannan kuma muna jiran sallah to bara mu ji wata irin falala ake samu hadisi na 387 ana bi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya da abin Allah tabbata gare shi yace salatul jami'i sallar jami'i tazidu ala salatihi fi baiti tana karuwa akan sallar darajar tana karuwa akan sallar da mutum yayi a gidansa in tana da duwa wa salatihi fi suqihi ko sallar da ya kasuwarsa hamsan wa ishirina darajatan da matsayi wato wato guda ishirin da biyar in ma an karɓi wadda kai kai kadai din to saboda haka wadda kuka yi a jami'i kana samun fifiko na daraja ishirin da biyar ko da am daraja ishirin da biyar fa inna ahadakum idza tawadda domin ku sani duk ɗayan ku idan yayi alwala idan ɗayan ku yayi alwala fa a sani kyauta ta alwala bai yi ta gudaru gudaruwa yayi mai kyau annabi yake wa atal masjida sanne ya tafi masallaci la yuridu illa salata ba abin da ya fito da shi sai zuwa sallah ya annabi yake lam yakhu khadwatan ku sani ba wani taku da zai yi illa rafa'ahu Allah biha daraja fa ce sai Allah ya daga darajarsa wannan fa darajar ta jam'i ce wannan kuma ta takunci ita kuma ka ga adadin ta kawai adadin zuwanka ba ta da adadi to sai ce fa ce sai Allah madaukakin sarki ya daga darajojinsa illa rafa'ahu Allah biha darajatan fa ce sai Allah ya daga darajojinsa sakamakon takun da yi wa hatta anhu khadi'atan sannan Allah madaukakin sarki ya kankare masa zunubansa hatta ya rukula almasjid har ya shiga masallaci wa idza dakala almasjid bayan nan da ya shiga masallaci kuwa kana fi salati fi salatin da aka bashi ladan sallah yanzu zaman da muka yanzu tun daga wanda ya fara zuwa har wanda ya zo daga baya baya kabu a tare sallah kowa za a ta bashi ladan sallah ma kanat ta habitu mutukan sallar ce muka dai mutu aga yanzu mu karatu ya zare mu kuma sallah ba ta zare ko ba haka ba zo da haka za a ta ba mu ladan sallah wa tusalli alayhi al malaika sannan malaiku ya su taimaka salat ya salatin malaiku yake shine abul aliya ar-ra'i shine yake sana'uhu alayhi ko kuma nema masa gafara allahumma fil liwari warhamhu Allah kai wa da gafara ka jikansa haka malaiku ke ta ga mana shine wato talatin mala'iku a gabayi to sai sanne ci gaba da cewa wa ma dama fi majalisi alladhi yusallati ko kuma ma dama mutukar ya dawama wajen zaman sa da yi sallah a gurin to ya ta cewa gashi ma addu'a ta fito Allahumma ghfirlahu Allah ka gafarta ma Allahumma arhamhu Allah ka yi kansa malam yu hadith bihi mutakar bi alwala ba ta kare ba kaga masu wasu sai su nemi maganin ba to amma da ta kare ya dawo ba za a sai su dora wani suka ce malam yu hadith bihi mutakar baya zantuttuka na banza to ka din da ba kin karo dubbi idan ya zauna ba zantuttuka yake marasa kyau ba sannan kuma da alwalarsa ya nufu to za ki taimaka wannan addu'a alwala ba ta kare ba shi za a ce to za ka shigo din ka shigo da alwala ka zauna don to shi ne yanki zaro sala wanda ya shigo ba alwala jiran sallah yake a in san samu ne zo da alwala dan ta kare ya saki ya dawo domin mala'iku su tsora daga inda suka tsaya daga wato bakin annabi alaihi salatu wassalam to a wannan hadisin mun koyi cewa akwai falalar sallar jama'a da kuma da tsuwata akan sallar mutum da darajar da ake samu sannan na biyu shine falalar kyautata alwala da kwadaitarwa a haka hadisin ya kwadaitar da mu cewa mutum ya kyautata alwala da kai alwala mai kyau sannan abu na uku mun koyi cewa wato lallai ana kwadaitar da mu mu rika yin sallah a masallaci sannan mu kyautata niyya yayin tafiya masallaci sannan mun koyi cewa ake yawan tako ba yana sa lada ya yi shi za ga wanda wato magabata su ba sa sauri ba su masallaci za a tara sallah bakwai da minti goma in ya san cewa minti wato goma ne yake kai yi masallacin zai dawo bakwai saura kwata ko bakwai saura ashirin dan ya zo ya samu lokaci isasshe wanda zai yi ne wato nafila ya zauna kuma ya ci gaba da lafiya amma mu kaga mafi yawancin sallah mu ai sai an tayar satin da ya wuce muka kawo hadisi annabi alaihi salatu wasalam cewa yanzu kaga sati daya cewa duk wanda ya kwana arba'in kabbara haraba wata kubuce masa ba annabi alaihi salatu wasallam yace yana da daga rabata guda biyu ya kubuta daga mai wuta kuma ya kubuta daga munafiki waye idan Allah ya gwada sati daya kafin ai arba'in din mu gwada yau waye wannan sati guda din kabbara haraba wata kubuce masa a ni wannan ni ba ya tambaye kabbara haraba wata kubuce wani ba waye ya gwada to wannan satin ya zube mun fara daga wannan satin zuwa wani wannan ya zube ka gwada halar arama ai ba zai zama riya ba ai tambaya ce ba wani zancen ai karatu ne a lokacin da karatu zai taso babu zancen riya za mu yi me yasa ibnu mas'ud yace mun kai matakin da shi ya gaya mana ma yake cewa saboda kiyayewa za ga mutum a ɗauko shi ake bai da lafiya a kan samu shi yace bariya wacce ta'alimi ne koyarwa ce mu ji cewa za mu biya to ga shi nan malam ya daga hannu da kyar saboda an bada wannan shi ne dama karatu za mu iya mu ji cewa za mu iya aiki ne na mutane ne kake so ka ce tunda mun samu daya to sai mu dora a yana ciki yana eh bane mai ya zamu Allah ya dadar da mu ki zo da haka wato kaga akwai wato falalar wato yin sallar yin sallar jami'i a cikin mutane babi na gaba babu fadl kasratil khuda ila al masajid babin da yake magana akan falalar yawaita taku illa a masallaci alaikum salam mutukar bai da wato bai wuce da yana a zaune a wannan gurin nan abin nufi zai iya yiwa ba dole wai yanzu dan an yi sallah yana tsawon gaba dole zai ta zama a gurin ba a idan to yana cikin masallacin ne ala ai yanzu an yi sallah ai da yawa ga kowa kama gurin da yi to ba ne idan an yi haka eh ko da ya juya ya kalli gudu ko arewa ana karatu mutukar zai yana cikin masallacin bane mai yayi ba ana nufin dole sai ya nazarci gurin da ya sallah ba yawa hadisi na 388 ana bi Musa al-Ashari qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam azamun nasi ajran fi salah annabi alaihi salatu wasallam yace mafi girman mutane lada a sallah abaduhum shine mafi nisan su yanzu wanda gidansa yake nan kusa a cikin nan to bai kai wanda gidansa yake ba in jiki samun ladan taku ba a ladan dangi ba a ladan taku alaikum salam wanda ya zo da mota shi ma ya zuba mai haka wani magana mu ne na jiya ko cewa wa ala kulli zamirin wa azizin nasu bil hajji a duka rijala wa ala kulli zamirin malamai suka tattaura a aiki wasu lati da muka bi shekarar jiya cewa waye kula da wasu suka ce wanda yake zuwa rijalar a kafa wa ala kulli zabirin wanda ya zo suka tattauna amma da ƙarshe za ga kowanne sun ɗauki sai amma wanda ya falala ko shakka babu wanda ya je a wurin hawa ya bi wanda ya domin miliyan ɗaya da rabi ya biya miliyan ɗaya da rabi wasa ce ba wasa ba ce wani ma miliyan biyu zai kashe ya tafi saboda haka wannan din sannan dalili na farko kenan sannan dalili na biyu suka ce annabi ma abun hawa ya je sannan dalili na uku suka ce idan an tashi kun aka fita yaki in an tashi raba rabu duk wanda ya je abun hawa ka tobi yake wai wannan dalilan sun burge ni da ina duba sun yi kyau to sai kuwa saboda ka za a baki na dokin sa sannan ku kai ma yanzu kuɗin mai ka biya ba sai da ka biya ga kuɗin hotel da za ka kwana ga kaza ga kaza sai ka kuɗin ka ya tashi miliyan ɗaya da wani ya tafi miliyan biyu ma ka fahimta yawa to zo da haka shi ma yanzu wanda yake daga nesa yanzu dan za ga wani nesa zai ga wani ya to yanzu misali daga da goje da kofar ruwa ya tafi wani masallaci ta kudi ya za a masa wataƙila can ne ya fi samun nutsuwa in zai sallah ko da ba wani a nutsuwa ka ga ana so ka samu gurin da za ka nutsu kama da isa wa biyar Allah ya ji kansa da gaba yana cewa wata sura sallar tarawih kamar ana tsikara musu wasilla haka yake ita ya gan yana zungura ya dago ya zungura ya dago kamar ana tsira maka basilla ita wannan wata irin zalla kuma bayan ya gama ka gan ya koma gefen jire da ya zauna sai shi ne abin da ba sallah fa duk tsawon ta ko duk yadda zaka samu liman sallar ijari ka ba shi minti goma sha biyu ya gaba Allah ko me zai ga ka ba shi ko me zai ga a dai sallar da ake ta ijari ka ba shi minti goma sha biyu ya idan sallah asuban ba kuma haka goma sha biyu kuma mutum baya auna ya gwada ya gani zai gani yadda zai ma sallah cikakkiya haka ya zo a nutse ya sallah ya ja karatu tartili wannan mintuna shi kawai ya gaba wallahi ya gaba sallah amma sai ga kuma in ya gaba ya fita za ka je ganji yayi awa ɗaya da rabi ana hira hira kuma mara amfani wata ila tattauna su akan naira talatin za ka kosar da mutum wannan la ta zi la ta zi wa la ta hu ba ta amfani da kai komai ba ita ake yi ko kuma a jiya an cinye arsenal abin dan na ji a labarai yau jiya an cinye daya ki zo da haka kan arsenal shi dan arsenal ne shi ne matsalarsa dan me yasa ko din ya mutu shirme yana ta bayani wai anan anan ba a ganin albasa a kundi na yana ga wani wai ko din ya yi shirme wallahi bai kyauta ba ya yi rabin awa yana bayani sai muka da yanzu din ya kai shi ba karatu yake ba shi ne kawai ba amma ba zai iya wa Allah sallan minti 30 ba ba zai iya ba to minti 10 yana fada na taba jin wani fa Allah yana fada wai wani imamin ya ga amana rasu Allah ko a cikin da abun da muke na ji yana fada kuma da dawo wuce na ji suna mutum mal babban mutum ne babban ne kun ga akwai unguwannin da zaka je kaga da da uba ana zama a kalli ba wani ko ba ruwan kuma za a iya mutu a ta mutu zuwa shi dan dan manzanta ne uban kuma dan dan dan titi ne shi dan United ai ta bugawa misali Allah ya tsare sai ku tsara sai ya dawo za a dora shi ne kawai dan ya fita ya tabu ba ruwan su da shi malaiku domin ya fita na'am amarya wai na zuwa masallaci ban fahimta ba daga blog din nan sai ya zagaye yayi yayi mutukar dai ba lokacin sallar bai shiga lokacin sallar ai wasu magabatan haka suke yi yayi ga gidanka kusa da gurin to yau kan ya biyo direct kawai sai ya zago kuma da niyyar masallaci da wannan niyyar wallahi za a baki lada za a baki amma kaga sai wanda yayi mata shiri ba wanda za a tayar bakwai da minti goma ya fito bakwai da minti goma ba an riga an tayar wannan jira yake kawai go a'a wanda ya shiri kamar da tije da siya ga ga bakwai saura 20 ya gudu sai ya zaga kuma ba da niyyar ko ba da niyyar zuwa ba ya sa wannan niyyar ba inda niyyar zuwa ya siyo katin waya ne ba ladar da niyya ya je wani bukata ba wannan ba babu wannan ladar sai da niyyar masallaci ko da zuwa ya ta gidan kifi misali ya fito sun bakwai saura da mulki da rabi ya zago da niyyar zuwa masallaci za a rubuta wannan za a rubuta amin ma'ana wai zai zo masallaci amma da wannan kuma riba kafar yayi amma dai ranto masallacin ne kawai ne ka ai ba hana ka za ta jiya amma an da niyyar kawai ka samu ta ne ka kunna ta ji waje cewa wato fa hijratu ila ma ta ilai inna mal a'malu binniyat yawa inda niyyar ka zo masallaci ne da wuri ranka za ta ji to kawai ta ji ka ladan yana ta ji eh amma da niyyar riba kaba ce kawai kana da wannan niyyar kana hararo hadisin cewa an kai wannan tako zaka samu lada da kazo kace to bari kai amfani da dama ka ji wannan daji to wannan kuma da Allah kuma yana ganin zuciyar ka dan ba mu za mu gani ba yawa to annabi alaihi salatu wasallam yace wanda ya muni ya kuni dan gida shi ya bulada mamshan kaga wanda ya zo a take kenan yana takawa babu aduhum mamshan wanda ya kuni san su tafiya taku wallazi yantaziru salata wanda yake jiran sallah ko hatta yi salliha ma imam har ya sallace ta tare da liman to shi ma yana da girman lada a azamu ajran min allazi yusalli thumma yana ya bu wanda ya bu girman lada fiye da wanda yake yin sallah sannan kuma ya bace yusalli thumma yana zai yi sallar sai ya tafi ya bace an fahimta da kyau ko kuma yayi sallar ya bace a gurin ba jiran sallah yake ba kawai shi da yazo yana cikin mazallacin amma ba da yana yin sallar sai kwanta kawai ya fara bacci gairu mun tafiyar sala wannan bacci ne kawai ya kawo shi wata kila mazallacin akwai AC ko da isa ko ba sauro mai yawa shi ne zai amma ba wanda ana cikin jiran sallar yake gengedi ya zo masa ba a wannan kuma zama kansa yake mun yi bayanin sa a baya wannan abu ne tsari ne da yake zuwa ba ji muke magana ba wanda da ba ai da niyyar in yazo masallacin wata ila azumi yake da an yi sallah ji bacci ne to wannan gairu muntazir sala wannan hutawa yake ko kuma yake ta yi kwanta ma da ne dawo lokacin sallah ba ji yake magana ba wanda yake jiran sallah shi ma sai Allah ya kalli zuciyar da cewa jiran me yake sallah yawa to wannan shi ne to sai yake cewa shi ma za mu koyi cewa ana kwaɗaitar da mu lallai mu tafi masallaci mai sallah sannan kuma ana samun fifiko a sallar jami'i ake ta wace hanya ga hanyoyin banda wannan hanyar ma zai iya yiwa ku tsaya mutum kusa da shi amma ka fi hararo ubangiji fiye da shi shi ma ta nan ana ƙara lada ko akwai hanyoyi daban-daban amma maganar jam'i tana nan sannan an gaya mana falalar jiran liman babi na gaba babu mashi ila salati babun da yake magana akan tafiya zuwa sallah tumha biha al-qadaya kaga suna da alaka da juna wai yana kankare zini wai tafiya sallah wato fa'u bihi darajat ana daga darajoji da haka matsayi ana bi huraira annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga shi ma wannan in mutum yana hararo ubangiji madaukakin sarki yadda Allah yake ba da malala ai zai ga abin da girma domin yanzu duk wanda aka yi promotion a gurin aiki za ga har fadai saboda abu ne da ake gani shi za aka rayu da shi amma wannan fa matsayi Allah zai dada ba a gurin sa Allah ya dada ma yau jiya ya dada ma amma baka ji wani abu ba ai ya kamata ka fito da wannan niyyar ba cewa yau zan fita ne ina so Allah ya tsara mun matsayi a gurin sa kullun ka rika hararo wannan a cikin zuciyarka to sai ga matsayin naka yana rasa shi ne za ka gaba da wuri kana magana sai Allah ya saurare ka domin kana da matsayi ko ai ko a duniya ja ko wanda in kai in kana son wani abu a gurin sa sai ka wuce gurin wani saboda kai baka da wannan matsayi amma wani yana da matsayin da wata kila umarni ma zai yi sai ai kaza kaga dan adam fa kenan ina ga Allah to shi ma ubangiji ana samun matsayi kowa da matakin sa a gurin Allah shi da annabi yake a cikin bayi akwai wanda mallam aftama ala lahi labara da zai ce wallahi yau sai Allah ya yi ruwa zai ne janyo matsayin zane tsakiyar cikin sanyi ana tsakiyar sanyi wani ya rantse da Allah a cikin irin wayannan mutane ya ce na rantse da Allah yau sai an yi ruwa kuma dan Allah kada ya kunya dan sai ya yi ruwa duk da ba damuna bace akwai su me ya janyo mutu matsayin su gurin Allah haka annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa to shine yake shi za duk irin wannan hadisan aka kawo a rika kokarin kwatantawa sai ga Allah yana daga matsayin ka an raina ka za a je madhuhun bil abwab ma za ka iya zuwa wata kofar a hana ka shiga amma a gurin Allah mai matsayi ne dalilin da Allah ya kyale yan unguwar ba ni ana ganin rigar ka wata da kyau amma dalilin ka Allah ya kyale yan unguwar saboda ta bargaza da suke ko yan garin ko yan kasar gaba daya ana bi hurairah radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul abu hurairah yace ya ji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa ara'aytum ku ba da labari law anna naharan bi bari ahadikum ina ba a ce za a samu wato wata korama a kofar ɗayan ku a samu korama a kofar gidan ɗayan ku kowa a ce yana da korama a kofar gidansa yadda silbin kullu yawmin khamsa da zai fito kullum ka kullum sai yayi wanka sau biyar a cikin wannan kolama swimming pool annabi ya ba wa sahabbai wannan misali cewa da ce ku bani labarin da ce ɗayan ku kowa a kofar gidansa akwai swimming pool idan ya fito kafin ya tafi kullum sai yayi wanka sau biyar a wannan korama sai ya ce mata qulu zalika yubqi min darani me kuke tsammanin zai ragowa cikin sa na dauka tambayar da annabi ya yi addaran shine annabi yana zuwa da wata ma'anar kama alhaku amma anan yana zuwa da ma'anar wato annabi kuna tsammanin kamar annabi yake kuna tsammanin mai wanka sau biyar a rana zai yi dauda sau biyar a rana zai yi dauda na dauda ta tsaya misali a wannan misali da yayi wankan sai da zai aikin dauda ko aikin yawa to dai dai wannan amma ana magana akan wanda fa zai wanka sau biyar ai ya samu lafiya ko ai da ya samu da ya fito ko motar da zai shiga bai ta bare kuwa ai duk wanda ga gaji a wannan yanayin ba in dai ba amare da ake kaiwa ba a unguwar da take da ruwa ita ma dan nayi wasu ba ta lakta na ce alal akalla ana zuwa kiwon kaso biyar ko goma a rana a wannan honi mun da sai wata wata bai Allah da an kai ka unguwar da take da ruwa ba sai ce to alal akalla ki sau biyu sau biyu ta bada dare ta bada dare to wannan gini bayan an za kai ka unguwar da ba ruwa ai ka kadi na yi taɓa ba ku misalin wani da ya gaya mun yana na yi shi saboda rashin ruwa unguwar da yake yace wallahi idan aka tashi ƴaƴan da uku hudu ko uku da shi su biyar har ƴaƴan yace aka tashi da safe sai yace kar a kulo shi kowa yace ba a yace sai an gama sai a kulo shi guda ɗaya ka gode wa Allah malam Allah kuwa yace wallahi haka yake ba yace ba ta kulo shi cewa yake kowa sai ya gama gaba ɗaya ya gama juye sai a je a yi kulo shi saboda rashin ruwa kawai Allah ya rufa asiri to sai yake cewa annabi alaihi salatu wasallam ya ce me za ku faɗa akan haka kadu sai suka ce la yuzki min darani ya ai ne wanka so biyar a ranar nan kuwa ai ko ba zai bar dauda a jikinsa ba kana sai annabi ya ce fa zalika mithlu salawatil khams kamar haka ne salloli biyar suke yamhu Allahu bihi al-qadaya Allah yana kankare zurbai da ita dinda kuna wanka kaga din sallah mutum zai yi zai yi alwala ko da bai alwala ba zai tafi ya sallah to sai a kankare masa zurbansa da wannan shine wato fadalika mithlu salawatil khams duk sallah sai yayi alwala salloli guda biyar yamhu Allahu bihi al-qadaya da ita Allah yake kankare zurbai to shi sa za ka yi Allah yana faɗa ita wannan sallar cewa a kiyaye ta saboda in dai ko zai bi mutum yi wallahi in dai zai kiyaye sallah a ci gaba da yi ma faɗa zai daina idan kana da ɗawara ji yanzu amma yana zuwa masallaci duk sallar da za a yi yana yi to a ci gaba da jan hankalinsa zai daina in dai yana yin sallar daidai wallahi zai daina dan ha al fasha'i wal munkar tana hana albasha da abin ki duk inda wato albasha take da abin iko sallah tana halal da yadda Allah yi za ki kyautata mai zuwa masallaci da ana kyautata wanda to Allah ya dalile da shi za ga duwan yana turo daga ta ce wai yana da laifuka ya yi ya yi ya ya kasa ka sa sallah gaba ka gani wallahi za ka daina in ne kana yin sallar sosai yadda annabi ya koyar kana bibiyar wuraren karatu to da yadda Allah za ka nemi abin karatu amma za abokai da suke sa ka wannan layi za ga Allah ya raba ka da zuci cikin sauki iyayenka ne ma addu'a kai ma kuma kana bibiyar sallah to da yadda Allah zaka daina domin Allah ya ce fa qimu salata inna salata kanat ala almu'minina kitabun mawquta kuma yace hafizu ala salawati ku kiyaye sallolin ku gani abubuwan da za a haɗu da su kuma kun ga sallar nan saboda muhimmancin ta ita ce dai kalmar annabi ta ƙarshe har zai wa duniya yana as-salata salat haka annabi ya rika faɗa ittaqullaha fi ma malakat aymanukum sannan sai wa'azi kuma akan bayi da kuke rike da zuwa ne da iyalanku da iyalai da bayi da ake kula da zuwa annabi alaihi salatu wasalam yayi wa'azi akan wannan hadisin yana koyar da mu falalar sallah akan wani da daga ayyuka gaba ɗaya ayyukan da za a yi na duniya wanda ake wa Allah ba wanda ya yi sallah saboda ita take kankare zunubai da wuri sannan kuma malai suka ce wato ya halatta abu ga misali na hankali a nan ne ake ba da misali a dilla a kaliya saboda kaga annabi zai ba da misali wannan ya kawata malamai islamiyya ta yake a dilla a kaliya ke ta yaya aka samu za su za ga wani malamin yanzu zai ba da misali da wannan cewa a misali ma na hankali ai kaza to anan aka samu dalili cewa annabi alaihi salatu wasalam da ya tashi bugawa sabai misali sai ba su misali da adilla a kaliya sai ba su misali da wato dalilai na hankali cewa da dangane da abubuwan da suke aiwatarwa to ya halatta shi ma ba da misali na hankali annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa hadisi na 390 ana bi hurairah an annabi sallallahu alaihi wasallam qal annabi alaihi salatu wassalam ya ce man gada ila al-masjid duk wanda ya sammako zuwa masallaci kaga sallah azuba ke wara a koyi yamman ji misali sallah azhar la'asar maghrib isha shi ma kafin lokacin da yaje wara a shine yayi sammakon zuwa nan sammakon zuwa ne yamma shine sai a je wara na safiya kuma wato a kirawo shi da mangada a'adda Allahu lahu nuzulahu min aljanna Allah zai tana dan masa wani masauki a aljanna eh za masa gidan gara gidan karban bai za a yi masa kulla ba ga dadin lokacin da yi sammakon nan aura ha ko ya yammaci wajen zuwa abin nufi ya je da wuri sallah sallar yamma ya je sallar yamma da wuri shi ma za a ba shi gida aljanna to ka zuwa da yake zuwa da gidajen da aljanna ai ya ga hanyar da ake in yau baka dada ba gobe sai ka dada ko kuma yanzu da muke zaune ai duk mun dada kowa yanzu ya dada ya tanadi wani gida saboda mun yi sammako gashi mun zo sallar isha'i kafin lokacin ta to kowa yanzu ya ƙara ɗakuna ya ƙara wato abubuwa na bankayi a cikin ɗakin da na aljanna babu mana haƙo bil imama babin da yake magana akan waye fi cancanta ya limanci waye fi cancanta ya zama liman an malik ne da huwairi an karɓo daga malik dan huwairi wannan sahabin wato mun yi bayanin sa a can baya ko irin wanda ya ga hadisin jirsatul istira قال يجي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي na je gurin annabi alayhi salatu wassalam cikin wata tawaga daga cikin mutane na ko na abu da na tuno yanzu a can hadisin da ya sa wato abin da ya je zuwa annabi alayhi salatu wassalam ya bayani akan nisan gida akwai sababu nurus da na manta ban faɗa ba shine banu salima banu salima su ne wato da suka ga lokacin da annabi ya tare a madina mutane suna ta zuwa kowa yana so ya gida a kusa da masallacin annabi sai wannan ya kullo kofarsa wannan ya kullo kofarsa kowa ya fito da kofarsa cikin masallaci sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce kowa ya fito da kofarsa wannan kofar sai na Abu Bakar shi kadai za a wuce ta kowa ya fito da kofarsa ta ka kawai aka wuce kaga wannan wani hakaji ne ba da wasu abubuwa da ake hangowa a kai to sai annabi ya samu labarin banu salama wai za su yi hijira daga can ego su dawo kusa da annabi kuma to shi ne annabi ya gaya musu wannan hadisi cewa takun da kuke daga nesa ba Allah yana daga daraja kuma yana wato kankare zunubi da shi to su aka kwantar wa da hankali dangane da wannan sai to a kafan yayi daga nesa ma ko wai sai ka gane a minti nawa kake zuwa to wannan shi wanda ya cancanta ya limanci Malik bin Huwaris yace adaitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qawli na je gurin annabi alaihi salatu wasalam cikin wata tawaga daga cikin mutane da nafar mun yi bayanin nafar a baya wai sarafna ilayka nafarun min al-jinn yastami'una al-qur'an qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn sai ba kamna indahu 20 laila in musulunta sun zo daukan karatu yace muka zo gurin annabi alaihi salatu wasalam 20 laila tsawon kwana 20 to shi ne yake shi mai ruwa ya ce wa kana rahima rafiqa yace lalle annabi alaihi salatu wasallam mai tausayi ne mai jin kai ne rafiqan kuma mai tausayi mai sauki ne al'amuran a rufe ku sauki ke bai ba abubuwa sannu sannu baya zafafawa inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kulli ko ga kuma sai hadisin ra'ayina cewa annabi alaihi salatu wasallam ma kana rifqu fi shay'in illa zana ko wanda hadisi na da bukara da bukaya ba yadda za a saukaka a cikin al'amari ba sai sai al'amarin yayi ban tsayi to saboda haka Allah kuma mai sauki ne na san sauki a dukkan al'amari yuhibbu rizqa fil amri kulli cikin al'amari duka Allah yana san sauki saboda haka sahabin yace lalle annabi alaihi salatu wasallam mai jin kai ne kuma mai sauki ne al'amarin shine rafiq to me faru sai ce auke mun mutu gura sai ce um falan mara shauku na shauka na ila ahalina ana zaune sun zo sun zauna sun tare da kauyen ka to za ku iya tunawa asalin zuwan su ba ai towa suka yi yan garin abin da suka yi kawai sai mutum ya zo ya tambaya a bakin gari cewa da Allah ina ne gurin da aka ce wani annabin karshen zamani ya bayyana sai a maka domin unguwar garin da yanguwa shi yake zuwa a tambaya da an tambaye shi kullum ran nan da ya gaji yake kai shi ba musulmi bane sai ce wa dan ga wani amru bi amru bin salama sai ce ji ya raka ya je raka su gurin annabi alaihi salatu wasallam ran nan da ya yanguwa yake kai abin nan yayi yawa ba wannan alkhairin da suke zuwa sai mu mu je mu kwazo ma yan guwa na ji cewa zai musulun da suka ce abu ma ranka da za mu bi ka saboda shigar manya ce abubuwan alkhairi yana da yana da alkhairi mai yawa kwarai da gaske saboda haka suka yi shi aka dungumo ana zuwa bayan an musulun da aka zauna annabi na koyar da su sai da suka yi tsawon kwana ashirin to kuma a cikin su akwai masu zababbun aure annaba dai za ta zama ana hira kawai ana zaune zai biyo wani yana cewa yau ku amarya ta kwanan ta bakwai da kayi wani ya ce ai ba ta zo ni kuma ta kwanan ta ishirin to ana ta wannan hira suna wasu wani kuma ya ce ya'yana yanzu suna kan suna sai hira ta suna ta abba ko kaza to annabi ya ji wannan sai da abin yace falan ma ra'a shauqana ila alina yayin da annabi ya ga shauqin ya koma gurin iyalanmu duk kowa hankalinsa ya koma gida kana sai yace irja'u fa kunu fihi annabi yace ha to tunda ko ki kwana ishirin yanzu ku tashi ku koma cikin iyalanku wa allimuhum amma kun koma ku koyar da su abin da aka koyar haka ake yi malamin ba za ka koya matar ka karatu ka kyale su da makaranta wannan shine ka'ida domin yana ɗaya daga cikin haƙƙoƙin iyali ba kan mazaje eh za ga wani ya ɗauka haƙƙi ne yanzu inda ya ɗauko ta yanzu tana da mutum sai ta ƙara da amma ba haƙƙi bane ta koyi sallah ko ba haka ake yi ba ya yi yadda kuma wata gida sharaɗin da za a yi marma ke nan a gida za a kaba mai sharaɗi annasu ala shuruɗin ya yadda a kaba mai sharaɗi sai ta gama jami'a ya yadda da wannan amma fa ba a bayan sharaɗin cewa tana hadda yanzu irin ta arba'in da biyar sai ta ƙara da ka yadda mun yadda za mu aura ma ita don Allah idan ka taɓa jin an yi wannan sharaɗi ni ina akwai wurin da ya zai ya gaya mun ce ɗaya ɗalibanmu nawa aka kwashe irin su arba'in da bakwai nawa nawa aka yi na san da Allah ta haddace kuma 47 tana jami'a a ko da zai tana jami'a da bultiri aka ce sai yayi da za ta ƙara yace yayi da amma ba yadda in 13 namu mu da ƙara da ba ba ruwan su da wannan ba ruwan wanda kaga wanda wato wannan karatun nata na zamani da shi kansa wannan hadda ta alkur'ani ai quality zai ƙara mata nan ne zai zo ma a ce a da ya ce sadaki biyu a jiyan za a ce yan buta fata ta hata ce ƙuranin da damar dubu biyar ba wai ta gama jami'a ba mun yadda a ɗora mata da ya zo ya ka dubu biyar a ce ta gama jami'ar mun yadda amma ga wanda ya fita ta hata ce ƙuranin wallahi dubu ɗari za ka kawo kai da baka shirya ba ka zo za ka ɗau mahajjaciya ta haddace Qur'ani ta ƙara da periodic table kuma ka zo ka ce za ka ba mu dubu ishirin saboda haka sai ka ba da dubu ɗari biyu ya lallaba ya ce to shi dai ɗari sai a ce to an nan ma sauki aka yi ma shi kenan saboda haka wancan shi ne babu aula to wa an nemo mu ku sanar da to tana annabi ya ce wa sallu ku riƙa yin sallah fa idza hadaratis salah da lokacin sallah ya yi sallah falyu'adhin lakum ahadukum sannan lalle a zamu ɗayan ku ya muku kiran sallah domin kiran sallah mun biya a baya duk da alaji baya ba mu azari mun biya a baya cewa fardu kifaya kiran sallah an gane ko fardu kifaya inda fardu ainin ne kowa zai sallah sai ya kira sallah to shine fardu kifaya ko wani yana dauke wani shine fardu kifaya to amma kaga wajibi ne wanda zai dauke mana ya iya shine yanzu jihadin da ake so a yi wanda zai dauke mana wajibi ne iya wajibi ne in ba za ka kira mu daji ba sai ka kira mu zuwa rahota zuwa ko zuwa ga tallakanta da kuma rahota in ba ka zai kira mutane zuwa daji kuma sambisa ba sai duk ku tafi sambisa ba zai ji kuma ba mai zuwa ta wannan shi ne to sai yake fali azin lakum ahadukum lallai ɗayan ku yi muku kiran sallah wali ya umma kuma akbarukum kuma a samu wanda ya bi ku shekaru ya muku wato liman to kaga a nan shi ma sai ka gwama shi da wato ɗaya hadisin dan ya fufuta akwai hadisin Abu Mas'ud al-Ansari wanda shi ma su kila kaman mun biya shi wanda annabi ne zata sallallahu yake cewa ya um ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah wanda zai mutane liman dini ne wanda ya fi kowa sanin littafin Allah shine abu na farko bayan kanu fil qira'ati sawa idan dai a karatun da yake wani da suke misali wanda ya hada Qur'ani Allah ramma ne kake wanda ma ya hada shi sai lanto da an zo an gwama sai aka wane na da tajwidi wanda ba tajwidi wannan ya wannan ko ya da ko bai ba duk har jinsa wannan ya wannan domin shi yake faɗan ma'anar an taba gare shi wani Allah ramma ya zo ya zo tilawa wani balarabe yana zaune ya gama karatun da zai yi ce wallahi bai gane komai ba sai sadaka Allahu alazim to kai kai irin wannan karatun balarabe ba bai fahimta ba wannan wannan irin alaran ba ne tsakani da Allah ba yace wallahi ba abin balarabe irin na Yaman yace wallahi ba abin da ya fahimta ne sadaka Allahu alazim shi kadai ita kadai ya gane to ba irin wannan karatun mun ka hada da irin wannan karatun da wannan da zai lafiyayyen karatu to wannan shine gaba ko shakka babu idan kuma duk ɗaya suke a wannan annabi alaihi salatu wassalam yace a qira'a fa alamuhum bis sunna wajibi ne ala ramma ya makaranta wanda ya fi sanin hadisi kuma bayan qur'ani wa ya fi sanin sunna annabi alaihi salatu wassalam fa in kanu fi sunna fi sunna tawa gaba ɗayan su wajen sanin hadisai kan kan kan suke shi ma da annabi alaihi salatu wasalam ya ce fa aqdamu bi hijra to waye riga yin hijira da annabi Allah ya ce a hijira daga Makka zuwa Madina wata kila uku kenan idan da hijirar rana ɗaya suka yi fa aqdamu musulman to waye riga musulunta kuma sai a duba ai wani ya riga wani musulunta shike sannan kuma a hadisin annabi yake cewa kada mutum wala ya ummanna rajulun rajula bi sultani kar ka je ka raga mutum kai man liman kada wanda ya je ka raga wani in ka je gidan mutum ko kai ne alhuda huda saboda karatu ba kai ne liman ba yawwa kar ka shige gaba kawai kai galaga ba alaga alaga ba ta malam dan ana cewa alaga ba ta malam sai ya ce shiga kowa gidan sa shine liman na duk da wannan hukuncin ai banda gida ai taksizu ba da al'am kenan ai wannan kaga an zo wannan to a masallaci ne yawwa a masallaci ne ko a yi an yi tafiya kuma an yi tafiya ma da shugaba jagora da zai cewa da yi mana sallah shi ke nan wa alaikum salam an yi ma'aka
Thank you.
inda ga wani abu zai karbo kare kuwa na
Thank you.
dama shi sallah a gida ya halatta abinda malamai suke faɗa abinda yasa ba a zuwa ba kowa dama aka ce kowa ya zama liman a gida masallaci zai zama ba kowa ka fahimta da kyau ko shi sa ai a baya ake ba magana da muka zo magana akan wajibcin tafiya jan sai muka ce a malamai sun kasu kaso biyu akwai wanda suka ce sunna ce mu'akkada mustahabba cewa a tafi jami'i amma wata larura ta kama sai mutum ya sallah da iyalinsa ba a so mutum ya rika yin sallah a gidan shi da iyalansa in ba wata larura ba ka fahimta da kyau ko abin da ake so shine kawai ya zanto kana yin salloli na nawafil a gida don su koya amma sallah ta gida larura ce tsari a ci faɗowa ce ka fahimta da kyau ko eh wata larura ta sa ko wani taro aka yi a gidanka kamfani ne da su aka yi wani taro ka dai mai da kake faɗa ana da tazara ta zuwa masallacin wannan abin da zai amfanar da al'umma aka zauna aka tattauna a kai to har aka kai lokacin da za a yi sallah yanzu kuma a gida na aka yi mitin to da an tashi ko ba mu da mitin ko na abu to ni ne liman ba wai an ba da kofa bane kowa ya zama liman a gidansa ba haka ake nufi ba an gane wallahu a'lam na'am a wane mutum wane mutum ai yanzu kun gani mu kanmu da muke zuwa karatu nan ai kuna da limamu ne ba dan ba dan cewa yadda aka yi sallah ba ai ba ba mu ta ba sai dai mu yi karatu mu goma yake wannan shine kaida kuma annabi ya ce wala tajlis ala takribati kakkare kan kujerar mutum ta alfarma kawai ka zauna kar kai man limanci kuma kar ka zauna ma a guri sai ya ce bismillah shi za ga za ga haka ake wani sai dauka bugu ka je gidan mutum sai ka ga mutum ya tsaya sai ce bismillah ga guri to sai ka zauna haka ake yi da in ka je gidan babu ta kar ka zauna a kujera in ka shiga ka zauna sai ya ce bismillah wannan shine shige duk da wasu kawai gami suke boko ce kuma addini ne wallahi addini ne ya kawo me zaka ce baya sallah daidai in dai fatiha za ta fita ta yi kwarai kuwa in dai fatiha ta yi ya yi ina gaya ma in dai fatiha daidai ta yi yawa illa ya ka yi ka daina zuwa gidansa lokacin sallah ba shi kenan ba um, wato an nuna wa kuciya ba kai kenan saboda haka ne ka daina zuwa lokacin sallah kuma shi ma dama da yawa zo su za a kankaro gidansu ba kun dai da sun je kiran sallah a makota za su ce to zo mu malam za mu je mu sallah a je a yi sallah a dawo haka yake yi almi alaikum na'am a a sai dai ka ji an tayar baka san sallah amma dai an yi kiran sallah ai ko shi in an yi sallah ba kira ta ai abin da ya janyo mafiya yawan wuraren musalla ne ba masallatai bane ko kowa ba na gaya ma kowa ko ba jagon sa liman bane kawai sai ga shi ma so yake wai baya so ya tafi wani guri saboda kai ya tafi a zuciyan kaya ba ta saboda haka sai su tada sallah a gurin ko ba ko ba komai sai an sai tabar ba kawai ajiye ta wani malamin musalla wallahu a'lam babin da za mu tashi na'am abin ba haka eh wai da dini da za a kaɗau wannan a kowa wannan matakai ne da har yanzu ma za su yi aiki har yanzu tana ba goge ta ba ko mu da aka ba mu da rami amfani da ita har duniya ta sai ka gane yawa wallahi wa babin da zamu tashi babul kunut lokacin da yayi kuma babu yace babul kunut fi jami'an sala eh al kunut zamu yi magana ta tafi mai zuwa kala biyu ce insha Allah ta'ala na na Eh, ba daidai ba ne abinda da nan yake magana a kai shine mun taɓa yin wannan magana a baya ko cewa wai yan gaggawa wanda za ka gani wani ɗan jinkiri ya yi na minti ɗaya biyu shi ba ya cikin ma jami'an masallaci kawai zai jura wani wai ya zai yi mulki ba daidai ba ne wallahi kawai ya rike ka ga ma ladan da yana complain eh kasan ne ya yi sallama kawai to kaga dai shi ladan yana complain da gaskiya yana kwamfulin a kan kuma ba daidai ba ne mun sha faɗa wannan cewa abubuwan da ya kamata a rika eh shi ciki ne bai kamata ba akwai jagororin masallaci a wani zuwa zuwa wanda zai jura da ya sallah wannan shi ne abin da ya kamata eh kuma inda a lokacin ba dan maslaha ba ma inda ladan ya ce kai fito malam ba ko fito dole ya fito tunda shi ne zuwa jami'an masallaci ba daidai ba ne gaskiya wannan shi ne hadisi ba an kai hadisi wala ya umman rajulu rajula ko duk ma da da kuma in ya rufe sai dai ba da su zai fito jama'a da Allah ni matabi ne sai ai ma alfarma a masallaci a fito da masalla amma ba didi bane kawai ka zo masallacin mutane ka shige ka shige ba duk ma da taka kuma kowa yake ba za ka je ka riga ba ku san da ba ce ni ne ba malam wani kai malam wani ne a garin ku ba amma a nan zuwa su zanka ba ba didi bane abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana an samu agajin masallaci na dubu biyu da ɗari biyar da ɗaya Allah ya saka da alkhairi muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa wadda kuka Allah ya biya kowa bukatun sa da alkhairi Allah ya zauna da kasar mu lafiya Allah ya ƙara rufa mana asiri duniya da lahira Allahumma amin lafiya wa tsanina واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبدك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين